بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwarmu a wannan safiya ta lahadi 23 ga watan zulqa'ada ce shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda take daidai da 29 ga watan tara a shekara ta 2013 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga wani littafi na al-rahiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi makon da ya gabata bayan mun fara abin da ya shafi wasu abubuwa da suka auku bayan yakin uhudu kafin yakin ahzab mun karanta ba'ath abdullahi ibn unais da kuma ba'ath raji' za mu tashi yau akan ma'asatu bi'ir ma'una kamar yadda ya samu waɗannan abubuwan wannan take haka yake daga zadul ma'ad waɗannan lafuza da za mu je ya karanta ga kusan har ƙarshen su yadda lafazin yake haka yake a cikin littafin zadul ma'ad na malam ibn al-qayyim yan wuraren da yake ya saba da shi ba su da yawa yana cewa ma'asatu bi'r ma'una wato bala'o'i ko abubuwan da suka auku marasa daɗi a wurin da ake cewa bi'r ma'una rijiyar ma'una yace wa fi shahri nafsihi alladhi waqa'at fihi ma'satu raji a wannan wata dai wanda abin damuwa da ya auku a wurin arraje shine watan safar kenan ko na shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan watan dai a waqa'at ma'satun ukhra wani abin damuwar babba shi ma ya auku ashaddu wa afda'u min al'ula wanda tsananinsa da kuma munin abin da ya yi wa musulmi ya fi na farko matuƙa da gaske yace wa hiya allati tu'rafu bi waqa'ati ko bi waqa'ati bi irmauna ita ce abinda aka sani ko aka sa suna wato rikicin ko tashin hankalin rijiyar mauna wa mulakhasuha a dunkule da wannan kissa take gashi ya rubuta mana a dunkule kamar da na gaya maka haka ibn al-qayyim ya ambata yadda ya ambata anan shi ma yace wa mulakhasuha yadda wannan kissa take a dunkule anna ababara ko wani bawan Allah Abu Bara Amir ibn Malik al-Ja'fari al-Kilabi al-mad'u bi mula'ib al-asinnati ana kiransa da sunan mula'ib al-asinna ma'ana mai wasa da mashi shi ma'ana mula'ibul asinna asalin wannan a wani waƙe ne da wani mawaƙi wasu kuma a wata riwaya sun ce shi da kansa shi ya faɗa wata ran a wani yaƙi na jahiliya wani ɗan uwansa ya gudu ya bar shi yana yaƙi shine a cikin waƙar ya ambaci wannan laƙabi gare shi ka bar shi yula'ibu atrafal asinnati wato yana wasa da gefen wato masu abinda ake nufi kenan sai lakabin ya bi shi ana ce masa mula'ibul asinna saboda kwarewarsa wajen yaki to wannan mutumi amir ibn malik yana da kuma wata kissa kafin mu je kan wannan kissa tasa mun san alhassan dan ali ko radiyallahu ta'ala anhu alhassan dan ali yana da da sunansa shi ma alhassan shi ma wannan hassan ɗin ɗan hassan ɗan ali yana da ɗa shi ma sunansa hassan ya kenan hassan ibn hassan ibn hassan ibn ali ibn abi talib to wannan shi alhassan ɗin na ƙarshe mai hawa na uku a mahaifiyarsa da ta haife shi ita ce fatimatu bintu al-hussein ibn ali ibn abi talib ko kenan haɗi aka yi da ‘yar hassan a ‘yar husaini da kuma ɗan hassan hassan ɗan hassan sai kuma fatima ‘yar husaini aka haɗa su suka yi aure to su suka haifi wannan hassan shi kuma ɗan hassan ɗan hassan ɗan alibin abitalib to shi ma ya yi nasa auren ya haifi ya'ya da yawa daga cikinsu akwai abdullahi yana da ali yana kuma da hassan din shi ma mulkin ya yi hassan ibn hassan ibn hassan ibn hassan ibn ali ibn abi talib to wannan matar da shi wannan ya aura shi na uku hassan na uku ita kuma a ita ma sunanta fatima ummu hibban yar gidan amir ibn abdullah ibn bishir ibn amir wannan mula'ibul asinna din shi wannan mula'ibul asinnan yana da ɗa mun gane sunansa bishir bishir din ya haifi abdullahi abdullahi ya haifi amir wannan amir din shi ya haifi fatima fatiman da wancan hassan na ukun ya aura aka haifi wani hassan din aka haifi ali aka haifi abdullahi mun gane to akwai magana dai da sabani da malamai suka yi akan ya musulunta ko bai musulunta ba a farkon isar gashi tare da cewa ƴaƴansa duka kamar da muka ji sun musulunta har a amir daga cikin su ya haifi wannan mata fatima da ta haifi hassan dan hassan dan hassan dan ali bin abi talib to kissar sagata kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama almadinata a madina fada'ahu ila islam nan ana da janwa wannan kakan shi mula'ibul asinna mai wasa da mashi fada'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi zuwa musulunta falam yuslim walam yab'ud sai bai musulunta ba kuma bai nisanci musulunci ba yana nan haka dai tare da musulmi amma fa bai musulunta ba shi ne mana falam ya bu'ud wannan walam ya bu'ud alwaƙidi da ibn sa'ad a riwayoyinsu ba su ambaci wannan a cikin kisar wannan mutumin ba haka nan cikin sahih bukhari shi ma ya ruwaito wannan kisar amma babu wannan maganar walam ya bu'ud din ya ce dai walam islim abinda ke wanda ya ƙara a riwayar tabari shine ya kara wa lam yab'ud anil islam amma duk sun kawo kawai lam yab'ud amma babu karin min islam ma'ana bai kuma nisanci musulunci ba a da kai dai mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi akan ya musulunta bai musulunta ba mun gane nan fa qala sai yace ya rasulullah law ba'athta ashabaka ila ahli najd yad'unahum ila dinik la rajautu an yujibuhum da za ka tada wata tawaga daga cikin sahabbanka ka tura su zuwa ga mutanen najd nan ce najd asalin kalmar najd ana nufin ƙasa ko wuri wanda yake maɗaukaki yana da duwatsu da kuma tudu na ƙasa kamar jigawa maɗaukaki murtafi'at shi ne ake ce ma najd najid kuma akwai da yawa a tarihi akwai wurare da yawa area da yanzu riyadh take da ita ce headquarter saudi arabia da su area qasim duk ana ce musu najid akwai najid ta iraki wadda ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa gare ta lokacin da yake wato nuni ga inda fitina za ta fito wannan najidin ta iraki yake nufi ba najidin wato wadda ake kira yanzu najidin saudi arabia ba kamar da wasu suke zato to sai tura sai yake cewa ka tura wasu wakilai mananaka su je wannan gun waɗannan mutane domin su kira su zuwa ga musulunci ya ce ina sa ran cewa in ka tura su suka kira su insha Allahu ina sa ran za su amsa faƙala sai yake cewa inni akhafu alaihim ahla najdin ni ina tsorace musu ina tsorace musu mutanen najdin nan faƙala abu bara sai shi wani abu bara mula'ibul asinna sai ya ce ana jarun lahu ni zan ba su kariya ma'ana zan gawa ƙabilun kan hanya cewa waɗannan mutane na ne a kyale su har su isa wurin da za su kai saƙonsu fa ba'atha ma'ahu 40 rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yadda da wannan zance ya tura mutum 40 tare da wannan mutumi fi qaul bin ishaq amma wannan a riwayar abdullahi muhammad bin ishaq ne malamin sira shine ya kawo cewa mutum 40 aka tura suka tafi tare da wannan mutumi akan za su je su kai saƙo ga mutanen najd wa fi sahihi amma a bukhari annahum kanu 70 cewa mutum 70 ne a sahih bukhari mutum na 70 to shine malamin yake cewa wallazi fi sahihi wannan duk kaulin na ibnu qayyim ne haka ya faɗi yace wallazi fi sahihi huwa sahih yau wani uslubin haka yake na ibn al-qayyim ne sai ce wanda ke cikin sahihi shine sahih ma'ana wanda ke cikin sahih bukhari shine ingantacciyar magana a wani ita ce riwaya wadda tafi inganci cewa mutum saba'in aka tura tare da wannan mutumi wa ammara alaihim al-munzir ibn amr annabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da al-munzir ibn amr ahada bani sa'ida ɗaya daga cikin kabilar bani sa'ida al-mulaqab bi al-mu'niq liyamut wanda ake malaqabi da mai gaggawar mutuwa dan ina da mutuwa shine al-mu'niq al-mu'niq ay al-musri' liyamut wanda ke gaggawa dan ya mutu kamar da ya faɗa mana ƙasa can ya ce luqiba bi dhalika li annahu asra ila shahada mun ya gaggawa zuwa shahada shi yasa suka sa masa wannan laqabi yace wa kanu min khiyaril muslimin su wannan mutum saba'in da aka zaba suna cikin zababbun fiyayyun mutane wa fudala'ihim kuma mutane ne masu falala masu daraja wa sadatihim kuma shugabanni ne wa qurra'ihim kuma makaranta ne makaranta alqur'ani malamai ne fasaru yahtatibuna bin nahar a al'ada yadda suka saba a garin madina shine sukan je su yi ice da rana talakawa ne dama kuma sannan ga su da ibada suna yin ice da rana yashtaruna bihi ta'am sai su sai da icen su sai abinci su siyo wa li ahli suffa mutanen nan da ake ce ahli suffa wanda ba su da gidan kwana ba su da aure ba su da abin da za su ci waɗannan mutanen saboda kirkin su wannan duk ƙarin bayani ne na waɗannan mutanen da aka zaba don mu ga girman su su 70 makaranta masu ilimi manya masu falala masu kuma bauta sukan je su yi ice su sai da icen nan su siyo abinci su kawo ahli sufati da suke zaune wuri guda mun gane wannan yace wa yatadarasuna alqur'ana wa yusalluna bil-layl suna mudarasar alqur'ani suna karatun alqur'ani da neman tafsirin sa wannan ya bayyana wannan wannan ya bayyana wannan tsakanin su suna ƙara wa juna ilimi shine yatadarasuna da daddare kuma suna dare suna sallar dare wato suna qiyamul layli to wani iya abin da ya ambata kenan sai kissar ta cigaba sai ce hatta nazalu bi'ra mauna har suka sauka a wani wuri ana ce masa bi'ra mauna wadan wata rijiya rijiyar mauna wahiya ko in ce wurin ana kiransa da haka wahiya ardun wani fili ne baina amirin wa harrat bani sulaim tsakanin masaukin ko gidajen kabilar banu amir da kuma bani sulaim akan hanya tsakanin madina zuwa najd domin arewa ake kare yi sannan kuma sai a yi gabas idan mutum zai tafi wannan wuri fanazalu hunaka sai suka yi zango anan thumma ba'afu haram ibn milhan suka zabo wani mutum a cikin su sunansa haram ibn milhan akha ummi sulaim dan uwan ummu sulaim ne mahaifiyar anas ibn malik suka zabe shi suka aike shi bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da takarda sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rubuto na kiran musulunci kira zuwa ga musulunci ila aduwillahi Amir ibn Tufail zuwa ga makiyin Allah mai suna Amir ibn Tufail shi wannan Amir ibn Tufail dan dan uwan wancan Amir ibn Malik mula'ib al-asinna ma'ana shi wancan na farkon mula'ibul asinna baffan wannan ne dukkansu ba su musulunta ba amma shi wancan shi ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a bashi ma'ana ya nemi a tura mutane su je da'awa su je da sako a zuwa najd to akan hanyar nan dab da zuwa najdin wannan mutumin shi kuma wato wanda yake shi wancan din baffansa ne ma'ana dan wansa kenan ko dan kaninsa shi kuma yana nan makiyin addinin musulunci ne amir ibn tufail yana kan hanya sai aka ɗauki wannan takarda aka kai masa cewa ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya aiko ka karɓa ka karanta ka musulunta da kai da mutanenka sai ce falam yanzur fihi sai bai ma dubi takardar ba gaba ɗaya ko karanta takardar ma bai ba wa amara rajulan fata'anahu bil harbati min khalfihi sai umarci wani mutum ya soki shi mai sakon takaddar haram ibn milhan ko aka soke shi da mashi ta bayansa aka shi shi qala haram haram yake cewa a lokacin Allahu akbar a yace falamma anfadhaha fihi ko falamma anfadhaha yayin da ya zartar da wato wannan mashi ya shiga jikinsa wara addama har ya ga jini yana zubowa ta gabansa to shine qala haram sai yake cewa Allahu akbar fuztu wa rabbil ka'bati na yi nasara wallahi na ci nasara na rantse da ubangijin ka'aba ma'ana ya samu shahada kun ga manyan mutane kenan shi abin da ya dame shi kenan ba magana ya rabu da duniya ba munnar da yake shine mutuwarsa ta shahada ce yace Allahu akbar fuztu wa rabbil ka'bati thumma istanfara aduwullahi sannan sai shi wannan Amir ibn Tufail ina fata ku bi abin dan ku gane shi sosai shi Amir ibn Tufail din nan wannan gagarimin kafirin da ya tsaya akan hanya wanda kuma a dan wan wancan mula'ibil asinna ne sai ya nemi bani ko lifaurihi haka yace ko summa stanfara aduwullahi lifaurihi bani amirin ila qitalil baqin take a lokacin shine ma'ana lifaurihi take a lokacin yana gama kashe wannan mutumi sai kuma ya aika a kira banu amir ma'ana kayan kabilar banu amir su fito don su yaƙi wannan abu na amir yana nufin danginsu su yawwa ya ce su fito don a kashe sauran mutanen su ma guda saba'in din a gama da su a lokacin falam buhu sai ba su amsa masa ba suka ƙi su fito su yaƙi waɗannan mutane li ajli jiwari abi bara saboda yarjejeniyar da wancan baffansa abu abubara mula'ibil asinna ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi cewa zai bai waɗannan kariya duk inda suka je zai ce mutanensa ne a kyale su ai kun san ya faɗi wannan to sai dangin nasa sai suka ce ba za su yaƙi waɗannan mutum saba'in daga sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda wannan a yarjejeniya ko wannan kalma da ya bayar cewa zai ba su kariya shikenan fastanfara sai shi wancan din da Amir ibn Tufail da yake so dai a kashe waɗannan mutane fastan fara sai ya nemi in an ce istinfari shine a zaburo mutane su tafi yaƙi yau sai ya kira bani sulaimi ya kira bani sulaim tun da dama ai an ce wannan wuri da ake ce mu bi'ir ma'una yana tsakanin ina tsakanin abin nan gidajen kabilar banu amir da kuma gidajen kabilar banu sulaimi muna fahimta insha Allah to sai fa ajabathu a cikin banu sulaimin din sunan kabila ce babba ko kace kaman fakhid haka suke cewa kabila ce mai dan girma wato a cikin su akwai kananan kabilu akwai usayya akwai ri'l akwai zakwan wannan kabilu ne kanana a karkashin kabilar bani sulaimi sai suka amsa wa wancan amir ibn tufail din kiran da yayi cewa a fito a yaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'u sai suka zo su waɗancan kabilu uku hatta a hatu bi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da suka kewaye wannan sahabban annabi baki ɗayansu guda saba'in ɗin nan faƙatalu su ɗin suka yaƙi su sahabban kenan suka yaƙi hatta ƙutilu an akhirihim sai da aka kashe su baki ɗayansu mutum saba'in ɗin nan manyan malaman nan makaranta alƙur'anin nan mahaddatan nan kuma masu ibadan nan mutanen kirkin nan aka kare su gaba ɗaya su saba'in ɗin nan illa ka'ab ibn zaid ibn najjar sai mutum ɗaya ka'ab ibn zaid ibn najjar shi ma me ya faru fa innahu urtutha min bainil qatla haka aka ji masa ciwo aka fito da shi daga cikin wato waɗanda aka kashe ma'ana da aka tattara waɗanda aka kashe ɗin sai aka same shi can a ƙasan su shi an ji masa ciwo amma kuma bai mutu ba shi ne ma'anar irtutha ai humila rafithan idan aka ce humila rafithan an ɗauko mutum rafithan ai jarihan ma'ana an ɗauko shi da raunuka shi ne ma'ana urtutha mun gano nan yau haka aka ɗauko shi marar lafiya da ciwuka a jikinsa da lokacin da aka ɗaga waɗanda aka kashe an ɗaga gawawaki da yawa sai gashi sai aka shiro shi shi kaɗai shi ne bai mutu ba kaga shi ma sun sa ran sun kashe shi ya ce fa'asha haka ya rayu da ciwukan nan hatta kutila yau khandaq har sai da aka yi yakin khandaq a ranar yakin khandaq aka kashe shi kun gani yanzu mutum saba'in ka kaf an kare su zarata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai shi wa kana amr ibn umayyah ad-damri wal munzir ibn uqbata ibn amir fi sarh al-muslimin a lokacin akwai amr ibn umayya ad-damri da kuma munzir al-munzir ibn uqbah ibn amir lokacin suna wani fage wani fili na musulmi daga nesa fara'aya da safe haka lokacin da rana kai zance sai suka hango at-tayr tsuntsaye suka hango tsuntsaye ta humu ala mawdi'il waqa'ati tsuntsaye na yawo a daidai inda aka yi wannan tashin hankali da damuwa ga alamar kenan dama ai ana ganin idan aka ce ga gawawaki sun ko an ga abin misali mushe ba ana samun tsuntsaye suna yawo ba har matafiya alamar gane akwai wata matsala a wani wuri ko akwai ruwa a wani wuri ita ce wannan in an gano tsuntsu sai a ce to akwai alamar akwai ruwa a nan ko kuma wani abu ya auku to waɗannan musulmi guda biyu a amr ibn umayyah ad-damri da al-munzir ibn uqbah ibn amir da suka hango shine fa nazala al-munzir sai munzir ya sauka ya zo wurin shi ma da ya hango ana abin ma'ana ba a kare ba lokacin faƙatalar mushrikin shi ma ya yaƙi mushrikai tun da dama kusa da gidajensu ne da aka ya yaƙi mushrikai hatta ƙutila ma'a ashabihi shi ma har aka kashe shi tare da nasa abokan da ya zo da su wa usira amr ibn umayyata shi wancan almunzir shi aka kashe ko saurawa a cikin su biyu da suka zo sai amr ibn umayyata damri shi kuma aka kama shi a matsayin ribataccen yaƙi falamma akhbara annahu min mudarin yayin da ya bada labari shi dan kabilar mudar ne jazza amirun nasiyatahu sai amirun ibn tufail wancan mummunan na farko mun gane shine kama shi yayi masa alama a makwarkwadarsa makwarkwadar gashi nan kamar inda ake madiga yayi masa alama cewa an mai da shi bawa dama haka suke yi in an kama mutum kamar mai karibataccen yakin ana so a mai da shi bawa sai a sa masa alama a goshi ya sa aska aka yanke masa gashinsa aka ce ya shiga cikin bayi to sannan kuma wa a taƙahu sai ya yanta shi ya ce ya je ya zama ya an ya zama ɗakai an raƙabacin kanat ala ummihi wai a madadin wani wato wata fansa ko wata kafara da take kan uwarsa ya yanta wannan a matsayin bawa saboda wulaƙanci kuna fahimtar kisar wa raja'a amr ibn umayyah ad-damri sai aka sake shi dan ya kai labari dama an masa haka ne irin wannan ana yi dan a samu wanda zai je kai labari sai ga abin da ya faru shine ba aka mai da shi bawa kuma aka sake shi dan ya je kai labari a sai ce raja'a ko amr ibn umayyah ad-damri ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hamilan ma'ahu anba al-musab al-fadih yana dauke da wannan labarin mummunar musiba da ta auku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masar as-sab'in min afadilil muslimin wato mutuwar mutum 70 daga cikin manyan masu daraja daga cikin wato musulmi a tadhakkara nikbatahum al-kabira bi nikbati bi nikbati uhud annabi sallallahu alaihi wasallama ya tuna wannan musibar babba ta tuna masa abin da ya uku a uhud a uhud nan ma mutum nawa aka ce manya zarata su ma mutum saba'in to ga wasu saba'in ɗin sun auku akan wannan illa anna ha'ula'i sai dai waɗancan na farko zahabu fi qitalin wadihin na farkon wato na yakin uhud kenan ko sun tafi ne a yaki kuru-kuru bayyanannen yaki da aka yakin uhud wa ula'ika waɗancan kuwa zahabu fi ghadratin sha'ina su kuma waɗancan sun mutu ne sakamakon wato yaudara da aka yi musu da kuma kari alkawari an ce za a ba su kariya sai ba a ba su ba a nan ne malamai dama suka ta tattauna dangane da shi wancan mula'ibul asina wanda ya fasinna wanda ya zo ya karɓi wannan alkawari dangane da kariya da ya ce zai ba waɗancan mutane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna cewa bai musulunta ba amma zafin wannan dan uwa nasa da ya karya alkawari yayi wa sahabban annabi wannan abu yasa yaje ya samu giya yayi ta sha yayi ta shan giya har ta haura masa ya mutu saboda ba zai iya dawowa a ce shi a matsayinsa na balarabe yayi alkawari ya karya ba wasu haka suka ce wasu kuma suka ce an sami riwayoyi kamar da ibnu hajar ya faɗa cikin al-isaba da na duba ya ambace shi a cikin sahabbai ya ce kuma daga cikin waɗanda suka ambace shi a cikin sahabbai akwai mutane da yawa da suka yi rubutu a littafan tarjamar sahabbai hadda albagawi albagawi ba al-hussein ibn mas'ud mai tafsiri ba albagawi abul qasim al-bagawi yana da littafi sunansa mu'jamus sahaba shi can baya yake 300 da wani abu ya rasu shi ko wannan mai tafsiri 516 ya rasu to daga cikin su duk sun ambaci wannan mutumi a matsayin musulmi sahabi saboda sun kawo ta kissa cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can bayan waɗannan abubuwa da suka auku akwai wata tawaga da ta zo daga kabilan banu amir daga baya sun musulunta suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su har wannan mutumin ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wani ɗansa ya ji ciwo ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi magani har ya aika masa da zuma kuma ya shaye warki to waɗannan riwayoyin suka nuna cewa wannan mutumin ya musulunta daga baya har ya zo a matsayin tawaga zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka wanda suka ce bai musulunta ba suka faɗi waccan kisa a matsayin ya sha giya ya tatil yayi ta sha yayi ta sha har ta kashe shi ya faɗi ya mutu domin kare wato abin kunyar da dan uwansa yayi ma'ana kenan kaga shi ma bai gamsu da abin da akai din ba wallahu alam bima hasala mu ci gaba ko sai ce wa raja'a yawa waɗancan sun tafi domin yaƙi ne bayyanan ne waɗancan kuma sakamakon wato yaudara mummuna ita ma da aka yi musu sha'ina marar kyau kenan shain abu shain marar kyau da ya lalata abu walamma kana amr ibn umayyah fi at-tariqi bil qarqa'at bil qarqarati yayin da amr ibn umayyah shi wannan ad-damri yana dawowa a wani wuri ana ce masa al-qarqara shi kuma min sadri kana wanda yake farkon wani channel na ruwa shine kana wato hanyar ruwa nazala fi dhilli shajaratin sai ya sauka yayi zango a inuwar wata bishiya waja'a rajulani min bani kilabin fanazala ma'ahu kun san bishiya tsada ne da ita a sahara sai ga wasu mutum biyu su kuma daga kabilan banu kilab sai su ma suka yi zango tare da shi suka zauna a gindin wannan inuwa falamma nama yayin da su biyun nan suka yi bacci fataka bihi ma amrun sai amrun ya kai musu hali ya kashe su wa huwa yara annahu qad asaba tha'ra ashabihi yana ganin cewa ramuko yayi na abin da aka yi wa sahabban abokan tafiyarsa mun fahimci wannan yawwa wa idza ma'ahuma ahadun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ko daga baya ya bayyana ashe waɗannan mutane suna da alkawari na zaman lafiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar a taba su kar a kashe su lam yash'ur bihi shi ba shi da ilimin hakan bai sani ba falamma qadima wa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima fa'al yayin da ya dawo ya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya auku faqala sai yace ma'ana wa yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa لقد قتلت لقد قتلت قتيلين لأدينهما ka kashe wasu mutane guda biyu wanda wajibi ne a kaina in biya diyarsu domin na yi alkawarin zaman lafiya tsakanina da su cewa kar a taɓa su kai kuma gashi ka zo ka taɓa su duba cika alkawari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan fa kafirai ne saboda yarjejeniya domin babu mutumin da ya kai musulmi dama musamman kuma shugaban musulmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cika alkawari idan an yi shi tsakaninsa da kowane ne ko da kafirai to sai ce ka kashe mutane guda biyu wanda wajibi ne a kaina in ba da diyarsu wan shagala bi jam'i diyatihima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shagaltu da tara diyar waɗannan mutane diya kuma kun ga nawa ake biya kowane rai laƙumi nawa laƙumi ɗari laƙumi kuma kun san darajarsa a gun balarabe yana da tsada har zuwa yanzu nan to ya shagaltu da tara wannan diya minal musulmi daga wurin musulmi wa min hulafa'ihimul yahud da kuma abokan zaman lafiyar musulmi a madina wato yahudawa domin an yi yarjejeniya da musulmi da yahudawa a madina in aka kashe wani daga cikin wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da su sai musulmi ya kashe ko bai yahuda ya kashe to za a zo musulmi za su kawo wannan ma za su kawo yahuda ma za su kawo sai a hada wannan diya sai a tada ita sai a biya waɗancan wannan an yi yarjejeniya da yahuda akan wani da fatan kuna gane ba to shine sai ke cewa wa hadha alladhi sara sababan li ghazwati bani nadir wannan neman diyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je gun yahudawa ya nemi su kawo kasansu dan a biya wannan diyar waɗannan mutum biyu shine ya zama sababin yakin banu nadir wanda gashi yanzu zamu karanta shi kuna ji yawwa sai ce minan banin nadir kama sayuzkaru kamar da za a ambata وقد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذه المأساة wannan abin da ya auku na bi'ir mauna kenan na kashe mutum 70 dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zafin wannan abu ya damu sosai wali ajli ma'asatir raji' haka nan kuma abin da ya auku a ar-raji' wanda ya gabata al-lailataini aka wa allataini kai allataini waqa'ata khilal ayyamin ma'duda waɗannan abubuwa guda biyu da suka auku a tsakanin 'yan kwanaki kaɗan tsakaninsu wannan ba a daɗe da yin wannan arraje ba aka zo aka yi wannan na bi'ir ma'una hankali ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa kwarai da gaske akan wannan to shine suke cewa ta'alluman shadidan jin zafi da radadi mai tsanani sosai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji a zuciyarsa wa taghlibu alaihi al-huzn wal qalaq ko wa taghallaba alaihi al-huzn wal qalaq har ya zama cewa bakin ciki da damuwa suka rinjayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'ana duk inda kake kana ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kasan hankalinsa a tashe yake hatta da'a ala ha'ula il aqwami wal qaba'ili allati qamat bil ghadri wal fatki fi ashabihi har sai da yayi addu'a mummunar addu'a sai da ya wata guda yana kunuti wannan shine farkon kunuti da aka yi a tarihin musulunci idan musulmi sun tada hankali kafirai sun tada hankalin musulmi a ce a wurin sallah ai kunuti ya kun san wannan ko to wadda aka yi ta farko ita ce wannan sakamakon wannan kisan da aka yi wa mutum 70 din nan bayan an yi wancan na arraje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta addu'a alal aqwami akan waɗannan mutane wal qaba'il da qabilu allati qamat bil ghadri wanda suka yi wannan aikin yaudara din wal fatki da kuma kaiwa hari fi ashabihi ga sahabbansa fa fi sahihi ya zo a bukhari an anas daga anas dan malik kala ya ce da'a annabiyu sallallahu alaihi wasallama ala alladhina qatalu ashabahu bi bi'r ma'unata 30 sabahan annabi sallallahu alaihi sai da yi sallar asuba 30 kun gani kwana 30 kenan duk da asuba in dai sallar asuba ta zo to zai yi addu'a ta alkunuti akan waɗancan mutane yad'u fi salati alfajr a sallar asuba yana addu'a ala ri'lin wa zakwan wa lahyan wa usayya wani ba wannan kabilun su ne suka amsa kiran amir ibn tufail ba suka kashe waɗannan sahabbai to haka zai kira sunansu yana la'anta su da kuma addu'a mummuna akan su Allah ya halaka su wai qulu yana cewa usayyatu asatillaha wa rasula lalle usayya tunda sunan kabila ne ko usayya asatillaha wa rasula annabi sallallahu alaihi wasallam dama yakan irin wannan saja'i wata kalma ta dace da abin da zai faɗa sai sai usayya waɗancan wanda sunansu kabilan usayya asatillaha wa rasula sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yace dama sunansu masu saban Allah yace fa anzalallahu ta'ala ala nabiyhi qur'anan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah madauki ya saukar masa ayoyin alqur'ani ala nabiyhi wa qur'anan qara'nahu hatta nusikha ba'du ya ya saukar masa da wasu ayoyi wanda har daga baya aka shafe su shine ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu cewa da wannan tana cikin alqur'ani daga baya aka shafe ta daga cikin alqur'ani kamar da yake a cikin bukhari ma'ana ballighu anna ku isar da sako daga gare mu qaumana zuwa ga mutanen mu anna laqina rabbana cewa mun hadu da ubangijin mu faradiya anna ubangijin mu ya yadda da mu wa radina anhu mu ma mun yadda da shi a cikin ma'ana kenan kamar ala lisanin waɗancan da aka kashe din suna faɗa فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم haka ne ko fataraka kai fataraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qunutahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar qunutin nan daga wannan lokaci ma'ana Allah madauke saukar masa ayoyin alqur'ani a ciki yake Allah madauke yake bada labarin waɗancan mutane 70 da aka kashe suna fadar cewa Allah maɗaukaki ya isar da saƙo zuwa ga mutanensu musulmi kenan a gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa sun haɗu da ubangijinsu ubangijin ya yadda da su su ma sun yadda da shi kaga shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dakatar da kunutin daga wannan lokaci tunda sakamako mai kyau ya samu ga waɗancan mutane da suka mutu mun gane abin to daga baya kuma wannan aya aka shafe ta daga cikin alkur'ani kamar yadda yake ya ambata cikin sahih bukhari juzu'i na biyu shafi na 586 zuwa 88 da fatan mun gane to sai ghazwatu banin nadir saboda alakarsa da wannan kar mu tsaya wanda mu karasa mu je kansa duk da yana da tsawon da ba za mu iya gama shi ba amma akwai labarai a cikinsa da yawa da darussa su wane ne banun nadir in kuna bi banun nadir kabila ce ta yahudawa yawwa قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين يا قبات أبايا منكرنتا cewa yahudawa hankalinsu a tashe ki sun ƙonu da ƙarin baƙin ciki in mutum aka ce ya taharraku ghaizan ana nufin fushi ya cika shi ya cika ya batse da fushi hankalinsa a tashe shine ma'ana ya taharraku ya taharraƙuna alal islami wal musulmin hankalinsu a tashe yake dangane da musulmi da musulunci da musulmi ma'ana suna bakin ciki illa annahum lam yakunu ashaba harbin wa darbin sai dai su yahudawa dama can ɗabi'ar su ba ma'abuta yaƙi bane da kai hari da duka ba su saba wannan ba ba aikin su bane bal kanu ashaba dassin wa mu'amarati su dama 'yan cushe ne da kuma makirsi kulla makirsi su cusa wani wata tsiya a tsakanin mutane da mummunan nufinsu da kuma mu'amara da in an ce mu'amara shine connivance a haɗa kai domin a yi wani abu marar kyau yawwa ka haɗa kai da kai da wani me ake cewa haɗin baki ko haɗin kai ne ko da za a yi da wani abokin gaba da su domin su cuci musulmi da'iman wannan aikin su ne kamar yadda yake halin su ne har yau dinnan har kuma gobe kamar da Allah maduki ya ba mu labari akan halinsu fakanu yujahiruna bil hiqdi wal adawati sai zama dama suna bayyana daga baya suke bayyana wato hiqdin su da kuma adawarsu ma'ana mummunan nufin da ke zuciyarsu da kuma adawar da suke da shi da ita ga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtaruna anwa'an min al hiyali kuma suna zabar yau su zaɓi wannan gobe su zaɓi wancan nau'o'i na dabaru iri-iri hiyal shine dabara li'iqa'il idha'i bil muslimin domin wato aukar da cuta ga musulmi duna an yaqumu lil qitali ba wai tare da cewa su suka yaki da kansu ba ma'ama kana bainahum wa bainal muslimin min uhudin wa mawathiqa tare da abin da ke tsakaninsu da musulmi na wato yarjejeniya da alƙawura cewa za a zauna lafiya ai ba kuma ta ba wannan annabi sallallahu alaihi a madina yana da alkawarin zaman lafiya da yahudawa to wannan shi ya hana su su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi sai su rika zagayawa suna haɗa kai da mushrikan makka ko da munafikai a madina da kuma ƙabilu mushrikai da suke kan hanya wa annahum ba'da waqa'ati bani qainuqa qainuqa kuma bayan abin da aka yi na banu qainuqa in ba ku manta ba wa katli ka'ab ibn al-ashraf me ya faru a banu qainuqa ba wani bai hude ya zo yi wata mata tsirara a kasuwa ba ya sabbaba aka je aka kori aka yaki banu qainuqa har aka she kuma ka'ab ibn al-ashraf su muhammad ibn maslama aka dora ya jagoranci mutum uku suka je gidansa kashe shi ba ku manta ba Allah ya sa khafu ala anfusihim to daga nan sai suka tsorace wa kansu su yahudawa fastakanu sai suka koma suka yi lab shi ne mana fastakanu suka yi lambo suka yi shuru kamar sun kaskanta waltazamul hudu'a suka lazamci nutsuwa wasukut da kuma yin shuru suka yi shuru suka saurara amma wannan abu da ya faru na kashe ka'ab ibn al-ashraf yana nan a zuciyarsu yana damun su shi yasa gabar tana nan a zuci kuma in sun samu dama su haɗa kai da makirai da sauran kafirai za su yi amma ba su bayyana wani abu kuru-kuru ga manzan Allah ba sallallahu saboda me saboda yarjejeniyar da aka sa hannu tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi za a yi ta zaman lafiya walakinnahum amma ba'da waqa'ati uhudin bayan an yakin uhud da suka ga abin da ya samu musulmi tajarra'u sai suka samu karfin zuciya da tsaurin ido shine tajarra'u fakashafu bil adawati wal ghadri sai suka yaye abin da ke zuciyarsu na gaba suka fara fito da ita suna dan jefa maganganu yau a ji wannan gobe a ji wannan wal da kuma yaudara suna saba alkawari wa akhadhu yattasiluna bil munafiqina wa bil mushrikina min ahli makkah sirran sai suka rika wato saduwa suna wato saduwa da mushrikai da kuma munafikai na Madina su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suna nan suna shiri da waɗannan Yahudawa a Madina da kuma mushrikai a Makka sirran a asirce ya'maluna li salihihim wa ya'maluna li salihim kuma suna yi musu aiki shine ma'anan ya'maluna li salihihim yawwa suna yi musu aiki diddal musulmin wato suna cutar musulmi ma'ana a madadin waɗancan kafirai yahudawa suna zungula wannan bakin ciki yau wancan kuma gobe suna cutar musulmi muna ganewa insha Allah wa sabara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam hatta dadu jur'atan wa jasaratan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hakuri har sai da waɗannan mutane suka ƙara wato jur'arsu tsaurin idansu ya karu jasararsu kuma ta karu jasara shine ikdami ka kutsa kutse ba tare da ka lura da me zai je dawo ba shi ake ce ma jasara a ba da waqa'atir raji bayan abin da ya auku a wancan damuwa ta arraji da kuma bi'ir mauna da bi'ir mauna wani mu karanta da su bayan an yi wannan sai karfin zuciyarsu da rashin kunyarsu sai ƙara fitowa ka kamar da muka sanin al'adarsu hatta qamu bi mu'amaratin tahdifu alqada'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam har sai suka suka kulla suka kai ga cewa sun shirye wani makirci za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akai wannan abu ya faru gashi yace wa bayanu zalika bayanin wannan kissa yadda aka yi yahuda suka yi kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina shine annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim fi nafarin min ashabihi wata rana ya fita a cikin wata tawaga ta sahabbansa nafar mutane daga uku zuwa tara ba su wuce haka ba wa kulluhum na'am wa kallamahum yayi magana da yahudawa da yaje gidansu ko unguwar da suke ya yi magana da su an yi inuhu cewa su taimaka masa fi diyati alkilabiyaini alladaini qatalahuma amr ibn umayyah ad-damri dan su taimaka masa akan hada kudin diya ko raƙuman diyar da waɗannan mutane guda biyu da aka kashe wanda amr ibn umayyah ad-damri ya kashe ai na ga mana wannan mun karanta dazin nan wa kana zalika yajibu alaihi dama wannan ya wajaba a kansu hasaba munudi almu'ahada gwargwadon yarjejeniyar wancan alkawari da aka yi tsakaninsu bunudi jam'in band ne bond da ake cewa na yarjejeniya bond na agreement a turanci to shine batu shi ma balarabe da ko ne yake ce mata band jam'in sa kuma bunud yawwa larabcin zamani ne yace gwargwadon yarjejeniyar wato wannan rubutu da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa akan a zauna lafiya faqalu sai suka ce naf'alu ya abul qasim eh ku ai zamu yi haka eh lalle mun yadda zamu yi ma'ana zamu baka zamu taimaka maka a wannan diyya sai suka ce ijlis ha huna hatta naqdi hajatak zauna anan har mu biya maka bukatarka suka bashi wani wuri gindin wata katanga suka ce ya zauna za su shiga su kintsa su kawo masa taimakon da za su taimaka akan biyan wancan niyya fajalasa ila jambi jidarin sai ya zauna jikin wata katanga min buyutihim daga gidajensu wato katangar ɗaya daga cikin gidajensu yahudawa ɗin yantaziru wafa'ahu yana jiran su kawo su zo su cika masa alkawarin da suka yi bima wa'adu da abin da suka yi alkawari wajalasa ma'ahu abubakarin wa umar wa ali wa ta'ifatun min ashabihi tare da shi a lokacin a zaune a wurin akwai abubakar da umar akwai ali da kuma wasu daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam duka da tunda dama ya gaya mana nafar ba su da yawa wa khala al yahudu ba'dhum ila ba'd su kuma yahuda suka kebe sashen su ga sashe suna tattaunawa yadda za su wa sawwala lahum ash-shaytanu ash-shaqa'a alladhi kutiba alaihim shaidan ya raya musu yawwa ya kimsa musu ya yi musu wahayin wannan taɓe wadda Allah maɗaukaki ya rubuta musu a kansu ma'ana abinda Allah maɗauki ya rubuta cewa za a yaƙe su za a kore su shaidan ne ya ziga su suka aukar da kansu tsarin abin da zai ja musu wancan sababin kuna gano shi ne ma'anar sawwala lahu ai wani kun sani akwai alƙur'ani ko fata'amaru bi qatlihi sai suka hada kai akan za su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu sai a cikinsu suke cewa ayyukum ya'khudhu hadhihi ar-raha waye a cikin ku zai dauki wannan dutsen nika dutsen nika shi ake ce ma raha wane ne zai dauki wannan dutsen nika wa yas'ad sai ya hau can sama fayulqiha ala ra'sihi ya jeho shi akan kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashdukhuhu biha yayi masa rotse da shi shadakha shine a rotse kan mutum ai ba ku tuna ba ku manta hadisin samura bin jindub ko a bukhari yake kissar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari da ya gani a mafarki an nuna masa wani mutumi ana zuwa a dauko dutse a rotsa shi kan ya dawo sai a je a sake dauko a rotsa shi ya ambani da wannan lafazi shadakh shine a rotsa kan mutum wane ne a cikin ku zai dauki dutsen nika ya jeho kansa faƙala ashqahum amr ibn jahash sai wanda yafi kowa shakawa da lalacewa da tabewa a cikin su ana ce masa amr ibn jahash yace ana yace shi zai yi ya dauki nauyinta idin ba'atha ashqaha kenan ko faƙala lahum sallam ibn mishkam a cikin su akwai wani shi kuma sallam ibn mishkam a cikin yahudawa sai ce la taf'alu in jama'a ni fa ina baku shawara kar ku yi wannan aiki fa wallahi na rantse da Allah la yukhbaranna bima hamamtum bih za a bashi labarin wannan abin da kuke kintsawa za ku annabi ne za a gaya masa cewa gashi kun kintsa za ku yi kaza za ku yi kaza shi ya gaya musu wa innahu lanaqdul lil ahdi kuma wallahi ku kun sani wannan abin da za ku yi warware alkawari ne allazi bainana wa bainahu dake tsakanin mu da shi mun yi alkawari za mu zauna lafiya da shi walakinnahum sai dai kuma jama'ar halin nasu yana nan azamu ala tanfidhi khittatihim suka yanke shawara za su zartar da wannan plan din da suka tsara shine khutta ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به سيغا ملائكة جبريل يسو كدغ الله سبحانه وتعالى ينابي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم على بارن أبن وأن يهودا سكيس على فنهض مسرعا تاكي ألوك سيسيغا صحابان سكي تاريد سيسيغا يتاشي دغغاوة وتوجه إلى المدينة يكام هنيا داو مدينة daga wancan wato gefen gari inda yahudawa suke wala hiqahu ashabuhu nan da nan su ma suka biyo bayansa faqalu sai suka ce da shi nahabta wa lam nash'ur bika mun ga kawai ka zabura ka tashi ba mu ma kula ka tashi ba kawai muna zaune sai mu ga ka tashi fa akhbarahum bima hammat bihi yahud sai ba su labari ai ga abin da yahuda suke kintsawa ga abin da aka ba shi labari annabin Allah kenan to ku duba ku gani wannan kissar kullun sau da yawa in muka tashi magana nakan kawo ta in ce ya za a yi ku duba Allah maɗaukaki yadda ya tsare manzansa sallallahu alaihi wasallama daga makircin yahudawa amma a ce wai sahabbansa mutanen banza ne suna zaune da shi munafikai ne ba sa san sa makirci suke kulla masa ba a taɓe masa wahayi an gaya masa cewa waɗannan mutane karka yadda da su ba ya ɗauki abubakar ya tafi da shi hijira suka ɓuya daga shi sai shi baya tsoron ya kashe shi inda inda mummunan mutum ne Allah bai masa irin wannan wahayin da aka yi masa a irin wannan yanayi a ce ka tashi ka tafi ga abin da ake kullawa ya yabi waɗannan mutane ya sauka alƙur'ani ya sauka cewa yan aljanna ne ya karanta alƙur'anin nan ya mutu lokacin da ba shi da lafiya ya kira wannan mutumin ya ce ya riƙe wa mutane sallah duka kuma dai a ce wannan wai bai san cewa kafirai ba ne wannan wato akwai rena hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wannan alal aqalla abin da zaka faɗa kenan mai faɗin wancan irin tunani na su kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi da cewa kafirai ne miyagu ne makiya manzan Allah ne sallallahu alaihi babu wanda ya cuci annabi ya zagi annabi ya tuhumi hankalin annabi sallallahu alaihi irin masu wannan aqida din Allah ya sauke to shine sai yake cewa a وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيدئ با yana komawa madina sai ya aiko muhammad ibn maslama yana cewa ya gaya ma yahudawa ya ba su wannan labari menene umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ukhruju min almadinati ku fita daga madina shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya ma yahudawa ku fita daga madina wala tusakinuni biha kar ku sake zama tare da ni a cikin madina daga yau zaman ku ya kare a madina wa qad ajjalako ajjaltukum wa qad ajjaltukum ashran na ba ku kwana goma kwana goma shine ashran na ba ku kwana goma shine ajalin faman wajadtu ba'da zalika biha darabtu unuqahu duk wanda na samu a cikin ku yahudawa a madina bayan kwana goma zan kashe shi aka aiki muhammad bin maslama ya gaya mai yahuda wannan sako kun ga waye ja wannan su suka ja yawwa ta bakin kuma da baya karya bakin mala'ika jibril walam yajid yahudu manasan min al-khuruji sai yahuda ba su sami wato wata mafita da za ta hana su daga fitar ba ma'ana ba wata kofar da za ta hana su fita dole ba su da wani abu da za su sai fita manas shine wato wata mafita da fa aqamu ayyaman yatajahhazuna lirrahili suka kwanaki suna ta kintsa fita ana tattara kaya ana tattara kaya amma bari ku ji sharrin munafinci baida sai dai baida ma'ana illa anna eh baida anna ra'isal munafiqin sai dai shi shugaban munafikai wane ne abdullahi ibn ubay ibn salul ko ba'atha ilaihim sai aika wa yahudawa an ithbutu wa tamanna'u yace da su ku yi zaman ku ku tsare kanku shine ma'ana tamanna'u uthbutu ku tabbata wa tamanna'u ku tsare kanku ma'ana kar ku bari a kawo muku mahari wala takhruju min diyarikum kar ku fita daga gidanku fa inna ma'i alfaini ina tare da mutum dubu biyu suna tare da ni yadkhuluna ma'akum hisnakum za su zo su shiga wannan katanga ta ku da kuka katangi domin dama su duk inda suke yahuda ginin su haka suke yin gini su yi wata ganuwa da za ta tsare iya gidajen su ba su yadda da kowa ya zo ba ai na baku labarin gidan ka'ab ibn al-ashraf ko inda aka je aka shi shi eh da yadda aka yi wata katanga suna da rijiya rijiya tana ciki amma tana waje amma ta ciki ake iya ɗiban ruwa don dabara ba za su fito yadda kana ɗiban ruwa hankalinka na kan rijiya a harboki biya a kashe ka ba saboda tsabar dabara ta waɗannan mutane mun je mun ga wurin yau faya mutu na dunaku sai su mutu ma'ana wannan mutum dubu biyun zan zo muku da su za su ba ku kariya su za su shiga cikin ganuwar ku su tsare su su mutu ku ba za ku mutu ba kaji masharrasi ya ƙara da abinda Allah maduke ba mu labari gashi a cikin suratul hashri la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum in an fidda ku daga madina to mu ma za mu fita tare da ku in an ce a kora to a kore mu gaba daya wala nuti'u fikum ahadan abada kuma har abada ba za mu yi da'a ga wani ba fi sha'anikum shine ma'anan fikum ma'ana ba za mu yi da'a ga wani ba yana nufin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi da'a ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam a lamarinku wannan umarnin cewa za a zo a yaƙe ku da makamancin wannan ba za mu yi da'a ba wa in qutiltum in kuma aka yaƙe ku lanansurannakum za mu taimaka muku mun san kuma abinda Allah madauke ba da labari ko yawa a cikin suratul hashr tun daga farkon ta sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim ko huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله هو وقذف في قلوبهم الرعب هو نعم منين بنجيبا يوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وإنهم وإنه ولهم, ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب سيكاو ما قطعتم من لينة يكم أي مغنر أبن ذا أربنا غنيمة وفيء أنسام دقى مهاجرين da kuma walladhina tabawwa'u ad-dar walladhina ja'u min ba'dihim sai kuma a karshe sai yace alam tara ila alladhina nafaqu ko idh qalu alam tara ila alladhina nafaqu wannan ya aya take yawa alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi ko la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum to sai ka wannan wuri to duk a cikin suratul hashr a to shine sai yake cewa kuma wannan su watan surukum su waɗannan mutum dubu guda biyu za su zo za su taimake ku a watan surukum quraizatu sannan banu quraiza su ma yahudawa za su zo su taimaka muku wa hulafa'ukum min ghatafan hakanan kuma abokan zaman lafiyar ku daga cikin kabilar banu ghatafan su ma za su zo su taimaka muku wa hunaka adat lil yahudu thiqatuhum lokacin da wannan bai huda abin nan munafiki ya aika musu wannan sako sai karfin zuciyarsu sai ya dawo wastaqarra ra'ayuhum ala almunawati shikenan ra'ayinsu ya tabbata akan cewa gaba za su ci gaba da shine munawa'a munawa'a shine gaba adawa wa tama'a ra'isuhum huyayy ibn akhtab shugaban su huyayy ibn akhtab mahaifin safiya kenan duk kafin abin da zai zo ya auku yawa yayi kwadayi fi ma qala hu ra'sul munafiqin ma'ana yayi kwadayin wannan abu da shugaban munafikai ya fada fa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa inna la nakhruju min diyarina ba za mu fita daga gidajenmu ba fasna ma badalaka ka aikata abin da kaga dama din wannan shine sakon karshe da Uyay ibn Akhtab ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan wannan faifan zamu tsaya darasi na gaba sai mu tashi me ya gudana kuma me annabi yace me ya auku bayan wannan sako marar kyau daga Uyay ibn Akhtab da fatan ana fahimta insha Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja Allah ƙara taimakon addinin musulunci da musulmi Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya tsare musulmi a ko'ina suke Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da iliminmu Allah sun tala ya ba mu haɗin kai da zaman lafiya da ƙaunar juna da dukkan abin da zai zama maslaha ga addinin musulunci wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك